أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون
آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahlu sunna wal jama'a wanda ke gwalkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha shida ga wata na juma'a ula hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan sha ɗaya dubu biyu da ishirin da biyar a darasi da ya gabata muna cikin suratul hujarat
mun tsaya aya ta biyu yau insha Allah za mu tashi aya ta uku cikin suratul hujurat kayan nan akwai yan tambayoyi ganin tambaya ta farko tana da alaka sati da ya gabata mun yi maganar matar soja wanda soja ya ɓace aka ce ya rasu bayan ta ƙare idda ta yi aure kuma shi soja ya dawo to bayani da na yi cewa ya tabbata fatawa ta usman bin affan da haka umar da usman suna da fatawar cewa wannan mata za ta komo mijin iya da zaɓi in iya san matar shi wurin ya riƙe matar shi kenan babu wani abu da za a yi wannan babu wani abu an bai so ne kuma zai nemi a mai kudi a bashi sadakin shi wannan shine bayan da ya gabata a sati da ya gabata to abin da ya rage to shin wannan soja da ya dawo in Allah ya kaddara ciki ya shiga kuma ayyuwa za a yi wannan da na uban shi ne wanda ya yi yaro ganin aure ne ya sahi arme ne aka yi dalilin wata matsala abin ya bayyana ba haka bane kenan wannan da na uban da ya yi shi ne inda ciki ya iskota baiwa ya kwanta da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunci hatta lokacin kamamu da ake kamawa daga yaki ko baiwa ka samu a yaki annabi ya hana ka taka mata da cikin wani na kenan wannan mata zai bar ta hatta ayu in ta ayu ne kenan take halitta gare shi kai tsaye wannan shine kuma ko da bata ayu ba da aka yi magana matashi matashi ce za ta yi istibra'i kenan za ta yi jini guda bayan wancan ya barta ba sai ta idda ba a kurin za ta yi jini guda a tabbatar babu ciki shi kenan zai ci gabar zama da matashi wani shi ne abin da kan wannan fatawa amin sai maganar wata ce ta rasu ta bar uwata da 'yan uwanta mata guda uku almuhim su iya mata ko 'yan uwa mata imma ya zamanto uwa ɗaya uba ɗaya ko ba su ɗaya uwa mata ba sa gada dukiya gaba ɗaya ko ɗiya ne ko 'yan uwa ne suna da kashi biyu cikin uku na dukiyar wannan mata ita uwa tunda ko 'yan uwa tana da ɗaya cikin shidda ita uwarta saura za a diba mafi kusa da ita cikin maza yan uwan ubanta ne yan uwan ɗanɗannan ubanta ne suke da maza mai kusa ita maza zaɗi ba a ba sauran dukiya bayan ya bincika dangin da saura su da amma waɗanda aka zano ba sa gade dukiya gaba ɗaya misali za a raba dukiya gida shida a ba uwa kashi ɗaya a ba yan uwanta gida hudu ɗaya ne a mai kusa ita cikin dangi sai maganar sa lalle a gemu wannan matsala ce sannan har ma magabata sukan bambanta aka ce ahlus sunna ne aka ce kana yakhdu iyayen gemu mana iyayen lalle ana magana hori gemu gemu da zama hori iya cikin sunna annabi abinda manzo Allah kullun ya hana ka a rina ga annabi ya umarni a rina a canza horin gashi da ya hori a canza shi a mai wani rini to amma dai rina za a sai ce ujandibu sawad amma da kan asom da in kafa ku na kenan baki ne ya ce ka da shi kenan ja masara-masara za'afaran ana iya yi lalle ana iya yi da shi na rinin gashi wanda ya yi hori sai wannan kuma mas'ala ce wai kamar daga abin da kwanan kwanan ne da ɗa da uba suka rasu a lokaci guda matsalar gadansu yan wa abu ne sannan cikin ƙa'ida ta gado duk wanda suka mutu masu gadon juna ya suka mata tare ba iya gane wanda ya ware mutuwa to a nan ana sare da gadon su kowa bai gadon kowa me kowa bai gadon kowa misali da da uba ne kowa da dukiya za ka zo raba dukiya wannan dukiya ta uba in za a raba ta banda wannan da iya wadda mai yadda ko to dan bai cikin dukiyar uban shi kuma shi ma uba dan yana dukiya bai cikin dukiyar uba dan zaka nan dukiya shi uba sauran diyan shi za su shiga da sauran magadan shi shi ma da ta adiba kallon shi yayin shi ne da saura amma uban bai cin gadan shi kenan kowa bai cin gadan kowa din da aka yi mutuwa ba a san wai har mutuwa ba wannan shine kaida ta gado abin sanan ne ba babu wani rigima kan shi amin sai magana ta kudi da ake ba uwar adashi eh shi an ka ce adashe wani kalma ce yawa kuni amma kun adashe dai kudi ne ake gamawa maza ko mata a wannan watan magama ba bawa ne a wata kaza a gama a bawa ne ha kowa ya samu dai biya bukatar shi wani wani iya jari zai wani bulagu abu dai na kamar taimakon shi gaskiya magana ba nan akan shi to shi uwa adashe in dai magana ce ta haƙƙi domin ita take gamawa ku shi gama kudin ya rubuta ya tambaye ne mai waya ma ta haka za lokaci yayi kenan wannan hidima da yake yi an aka biya shi ba laihi bane ba amma ba shi ba zai a ku za ku amince kaza za mu baka a wata ko dukkan doka za a baka an aka amince kowa ya amince shi dalilin aiki hidima da yake yi aka ga me za a bashi wannan babu laihi a bashi abin da aka bashi illa na irin wannan kwana wata ma wannan magana ƙarshe ya bayyana akwai cin hanci menene ta ce ita ba a gaya mata wani ga uwa da shi sai bayan an ƙare sai ta ce tun da ta ba ta ɗaukan wari ko na uku kenan ka sami yawa ta ba ta kuɗi mai yawa ta wani ya zama ga akwai cin hanci wannan ba gaskiya ba ne ba kurin a yi ƙa'ida duk wanda ya ɗauka zai ba da kaza amma kai na wari kaza gare ka don na baka na wari kaga na uwa da shi ta cuta uwa da shi ta cuta ta yi cin hanci dan ta baka da farko ya gabata da yawa wani ba gaskiya bane ba in zai neman ta ce halak kurin ayi kudi nawa kowa zai bata an kare a wata shine gaskiya magana wallahi ala ina kwana shine ko Allah bismillah sai za mu ta insha Allah a sai akwai maganar masu yin sahu a waje nan ciki bai cika ba duk da naga duka na zo da karshe amma sahun cikin babu wuri ma gaskiya to amma in dai akwai wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atimmu safa aula fal awwal annabi ya umarni sahu kullum a cika na harko na gaba ya zaman to kenan an babu wuri ne za a yi wanda ba a gehi bai dacewa akwai wuri a baya ka tsara da sahu a gehi har ma anda kai ɗaya ne annabi ya ce babu sallah ga wanda ya sallah shi ɗaya ba sahu wannan kai ɗaya ne to ko kyauta ta sahun da ko da ku biyu ne ko ku ne annabi ce a cika sahun gaba haka za a bi iya bi mishi kenan ka ayi wa sahu gudu ba san gudun sahu in ya cika ta kwan ayi a waje ko a wuri daban wallahu a'lam alarma aya ta uku insha Allah hujurat إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم بيان يا غباتا آيوي غباتا آية كبير ta karantar da mu da wani ladabi Allah ya kira masu imani da hana daga murya sama da murya annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kira ko wajen magana a gaban shi ladabi ne ga a daga murya a gaban shi kuma yin haka yakan batawa mutum aiki gaba daya to wani abin ya wakana akwai daya cikin sahabi sabit bin qais abin da shahara wayo gantattu wannan sahabi mutum ne mai murya sama ina akan akwai da saban zai magana ya daga murya to ya ji labarin sabkar wannan aya da abin da aka hadi to he zamanto ya lazimi cikin wannan aya kullum da shi ne Allah ki kullum an gama da shi shi kenan kun sai wuta tun da an yi magana aikin ya ɓaci shi kuma ya san shi ke daga murya annan sallallahu alaihi wasallam kwana bai ga sabita ba suka aka ce a tambaya labarin sabit a cika kwana bai san bai hutawa makon iya gida bai hutawa annabi ya tura mishi ɗaya cikin sabai ya tambaya lahiya da ya je cewa layi abin da ya wakana wannan aya ta sauko masu daga murya sama ta annaba Allah aikin zai baci kurin ni ne kunda ni ake ne kurin na kare kurin eh wata kurin an gama da ni wanda annabi ya ya kai dawo ya rasulullahi kaji kaji abinda sabit ya ce annabi ya ce koma ka ce mashi wa bin ahli janna ba shi bane ba shi annabi mai shida ma iya cikin aljanna shin sabai suka ce iya cikin zamu ce ga mutun ya iya safa kasa ma cikin aljanna ne sabit bin qais wannan shi ba shi bane ba ba da shi ake nihi ba kuma he ta kai to wannan abin da ya wakana he zaman to kuma yanzu murya ma iyaye ba a jin ma murya tashi yanzu gaba ɗaya ya rage volume gaba ɗaya kuma ya bayan ake aibata shi kuma zai magana baka iyawa magana ma ya tamshi wahala magana ma bai dage ba a jin ma da ke nake jin abin da yake wani wannan babu abin zargi shine Allah ke ci cewa yake yaban wannan hali ba matsala bace ba innal ladina yaqutu aswata min rasulillah wa'annan suke sassabtar da kasa kasa da muryar su a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ulaka ladina mitana la qulubum la taqa wannan Allah ne ya tace zuciye tsoron Allah ne ba ba aibu bane ba tsoron kenan rage murya a gaban shi wani abin da Allah ce wanda aka tace zuciya da imani shi nake haka kuma Allah ce lahum maghfiratun wa ajrun azim kina abin suka yi ma na baya Allah ya gafarta musu suna da gafara ta Allah kuma da sakamako mai girma shine gidan aljanna washi da ta sabit bin qais wanda cewa dan aljanna gashi karar ahili banda wancan goma banda wancan al'a shi wannan kudin ta musamman aka min shi da aljanna amma kaga duk haka sabit bin qais fatima fatima tace ba ta san shi fatan shi wanda zai fatan shi wajen kasan kun lamarin mata ka ce kai ustazi ne fatan ka a hali suna guda je ka da a ko fatan ka fatan ka eh dan ne fatan shi kuma ko ne armeni ai armeni fatan shi kuma ba dole idan kana liman ya tuba zaka yi zama matsala kuma fatan shi aljanna ne shi ta aljanna ba da shi wajen aljanna ne shi shi ma ta da daban ba ba ta biya ce ko ma ta biya ce ita ce ta kurin gaskiya magana ita kurin bai mata da rasula gaskiya ban na san halaka kan ga gudun halaka cikin musulunci ta ce gaskiya an nabiya da shi ba da ɗaya mai abin da kamata namiji da mace haka halaka zan yi kun araba mu annabi kira ya kira shi to gashi abin da hudu ta aturdin alai halikatu kin mai da mishi karka da bai ta ce na'am amma da ƙari zarwa amma da ƙari ta ƙara mishi a arba lahiya annabi ce a ba baka ta ƙari amma dai kawo abin da ya baki shikenan ta ta mai huli shikenan aka bala kina ma matsala wacce ba shi na haka so wani abu daban ku gane ka ba a matsa ma iya sai ta so a don zai ma shi kamar imani da ko shi ya zama namiji kurin ya dole ya mata haramar yadda ba raina na ba gaskiya bane ba da ranka ka ayi mata su annabi sallallahu alaihi ya tada arami an arami ya tada wata suka ta ta rasulullahi baba na ma arami wannan wanci kun da bukata ya bar shi bi suka wa fara din daya annabi ya tada daya an tada ta ce rasulullahi na dangane yanzu amma na haka ne dan uwaye su doki darasi cewa ba arman dole amma yanzu ce na yarda wani baba na yi amma na yi ne don karantarwa amma ita ɗaya ta dawa kai ga mugisu da barira suka sai bukari suka sai bukari mugisu sahabi ne na nasarar salama suna ta da barira shi duka suna matsayin bayi ne barira ta samu yanci ta yi ta kun baiwa ta samu yanci tana kasan bawa tana da zaɓi su arabu ta ce ita shi ke za ta samu yanci kun araba su mugis ya ce a shi kuma da suka mata ta ce a ta bata sokuna yake binta titi ta tare hanyar suke bi tare ta bari ki hakuri bari ki dawo ta ce la ban ban da bukata ka abbas ya ce ya rasulullah ka sa baki yace abbas ya ce ban taba gaba a rayuwa ta abbas ya ce ban taba gaba yanda wani ke son wani irin son mugis ga barira ban taba ganin soyayya kun ban taba gaban kiyayya da wani kyakkyan wani irin kiyayya bari ya ga mugis ba su jaka taba gani ba abin ya kai gaya shi iya bari a su da kuma tirakin su annabi kira ta shi nan babba sa annabi ba shawara ya kamata annabi sa baki ya shafa aka kira barira barira mijinki ki haƙuri ya rasula a ta'amuru ne ya rasula kana ban umarni ne umarni ne dole tafi gurin ta koma ya ce a shawara nake ba to lafiya bana bukatar shi gurin inda shawara ce kuna bana bukatar ko haka ake kuma kun ba ta bukatar shi ba ke na harkar so da abu ne da ba a tafiye to nan shi na ake sabit bin kais shi ne wanda wani aya sai bayani kashi kuma kashi annabi ya mai shawara shi bai cikin yan wuta iya ma cikin aljanna yalla ci gaba إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
nan kuma yanzu da mun ci karantarwa ladabi ga musulmi ga annabi sallallahu alaihi wasallama sabar daga murya sabar daga wajen kira sauransu to akwai baki wanda ba sani ba na hewa kana su kuma mutanen daji ne sun zo daga garin sun musulunta an zo awa wajen a gana annabi sallallahu alaihi wasallam an ce sun zo lokacin hutu na rana sai aka yi shawara wanda malamin tafsiri ke kawa kenan saboda ka je mu san gidan da yake ba a je ko ina ko a je ko ko gidan da aka murya ya Muhammad ya Muhammad a yadda da yake da ya mutu shine suka zo da ran ana kira ya Muhammad kowa kenan da yake kai kana ta wani a can suke daga murya kenan ya Muhammad ya fito kenan to shi abin kware abin annabi abin ya bata mure akwai rishin ladabi kuma da umtatawa lokacin mutu ka zo ka ta wani kiran haka wanda ba da mun mutu shine Allah yake ce mishi innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat akatharum la yaqilun wannan suke kiranka daga bayan gidajenka wannan mutane mahi yawa ba su da hankali ne rashin hankali ne mutanen daji ne aka damu da su nan kuma an karanta da su yin hakan rashin hankali sa ake haka ba a yi Allah ce Allah ke musu su makarantarwa ka sa su hanya ولو أنهم, ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم maimakon su daga ma kirya wannan bayan suna ta kiran da ko'ina da haƙuri suka yi da kiranka wannan lokaci irin wannan kira hatta ta kuruji ilayim har ka hutu wajensu har lokacin zo ka yi hutu ka hutu da kanka yin haka lakana khairar lahu da yin haƙurin haka hutu shi ne mai alkhairi gare su amma Allah ce wallahu gafuru Allah mai gafara ne mai jin kai ne kenan abin da yake ya wuce sai dai ake ya gaba Allah gafarta a jikin Allah ce gaba
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
ya ayyuhal ladina amanu kira dai na masu imani ne na magana Abdullah bin Mas'ud ya ce an kaji irin wannan kira ka ba da kunne amma umarni da wani abu mai muhimmanci ko hani ga wani aiki mara kyau kira ne na musamman alaƙa masu imani ya yi wallazi na amanu in ja a kun fasikun binaba'in fata bayyanu in fasiki ya zo muku da labari ma'ana fata sabbatu ko bincika kayan ku hukumci kan labarin wannan fasiki meye gudun konan ladabin na bincike kayan ku hukumci ya ce an tusibu kaumin bi jihar don kadda da allah don kadda ku samu mana kowa mutane hukumci akan rashin sani ba tare da bincike ba kuma su abin bayan kun bincikon yin hukumci a kansu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kuwaye gari kuna masu nadama kan abin da kuka yi akan wannan mutane yan wannan ya shahara ko ruwayoyi na malaman tafsiri kan walid ibn abi uqba walid ibn uqba ibn abi mu'ayd akan shi ne wannan sahabi wannan aya ta sabko wanda cewa yadda labarin ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya aike shi amso zakka ta wasu jama'a da suka musulunta daga al-Haris bin Dariri ne cikin wanda ya zo ya imani kuma babban ne shugaba ne na jama'a lokacin zakka annabi ya aika walid da cewa su ba da zakkarsu walid ya dawo ya ce ai sun hana har ma sun nemi su kashe shi akan wannan abin ne annabi sallama ya nema an gama runduna za a kai mutum da aka zakka kenan akwai tawaye to wannan abin ana nema aje ko an tura ma sai ga su kuma suka ga an makara abin har yanzu shuru sun ɗauko da kansu za su kawo aka kwatsi wannan a kan shi ne wannan abu ya sauka ɗan wannan almuhim akwai magana kwarai wajen wali shin wannan iya cikin abin da wasu ke kawo su kan sahabbai ai ga sahabi ya kaza kaza kaza kamar da yana ga ibn arabi cikin alwasim al qawasim ya kawo wannan manganu shi ya magana akan cewa asali ruwayar cewa walidi ne bata inganta ba kuma koma ta inganta sahabi ba ma'asumi ba ne ba yakan yi amma bai dawama kuma an ma sun yi shaida daga Allah Allah ya gafarta musu shine kuma magana kasa baka wala almuhim in ma wane ne yayi wannan abun ba shi ba zai dame ka haka shiga sukan sahabi ko magana ta sahabi cewa ibn arabi ya ce abu ne ce kaga ba kanka wala abu ne ittifaqin al'umma ne kan adalcin sahabi in dai sahabi ne kurin ya wuce kaza za a yarda kuma ba wanda za a so ka in dai sahabi ne kaf wannan ya ce ijma'in al'umma na kenan duk abin za a kaya maka sukan sahabi kurin ka ture shi akwai wani dalili akwai ujirar ko da ka ko da kai ba gado ba kawai ne shi mutum yana hanyoyin labarin ya saka sukan sahabbai haka ibn abi kuma haka da gaskiya magana da haka kenan na menene al'umma ma ba ana magana ba akan wani ko ma wane ne a wani ladabi ne wani abu ne karantarwa ce ta gyara zama gyara zamantakewa gyara mu'amala labari ba duka ba ake karba shi ne kuma magana ko ma wane ne abu da sa karantar da mu labari ba duka labari ba ake karba akwai wanda sai a mutuka to nan kuma akwai tafsiri na baka ba na rubuta ba sai a ce duk wanda ya ka labari fasiki da ya mutuka ba haka bane sharata fasikun haka Allah ce in fasiki ya ka labari in adile kawa bincike za ka raba ya duniya haka ce kowa ka labari ya mutuka wani abu ya man kamku a rike ya man dani an ce kuwa ka labari mun jimna bincike ta taba ci mai an ce wannan Allah ya aya tana magana karar a hili cewa bincike in fasiki ya ka labari ba duka labari ba duka da ka labari da ka labari a ce ba a riga sai an je an binciko amma wani an ce jahi ba na ba san shi ba ta mutu gula al kuma sun yi mutum banza ne bai da gaskiya ya kama labari shine ba za mu yarda ba sai mai bincike amma ka ce kowa ne ya zama ba abin kawai cikin abin magana a kowane da an san da matsayin shi inda ya ce ya kasa kuma adali ne ana hujja da magana shi wannan tabbatar to wannan akwai maganar hukumci akan mutum kuma alakuda hali duk wanda aka tuhuma da wani abu don akwai aka iya zata wani abu ba haka bane ba shi bincike iya nan akan kuma menene kayan awa mutum hukunci shi kuma dole a bincika a bincike uzurin shi da me yasa kaza a uzuri iya shi da kada ba gaskiya ne mai gaskiya ne amma ha iyawan ta iyar uzuri ba kuwa iyawa shi ba ƙarya ba ke labarin da ya kashi adali ne to amma magana bincike yakan shi wanda ya kawo labarin ya kaza na ga wani kaza dole a binciki wancan me yasa kaza kaza a binciki gaskiyar magana ka kai a mai hukunci kan wani abu misali ga wannan abubuwar ta makaranta ta tabbata da ko abubuwar ta ba magana tabbas ya yi takarda zuwa kureshawa na magana cewa ga manzo Allah iya zuwa abin a zari na munafurci annabi ya kirawo shi ga takarda kuma Allah san da annabi sallallahu alaihi Allah ba annabi labari ga takarda daga ɗaya cikin ku ya aka ba kureshawa da wutar ku abin da yake ne annabi aka mata kadda ya bude ya karanta gashi kuma su mace komi a kirawo shi annabi akwai shakka amma duk da haka ne amma annabi tambaye shi sai bai kuma ce ta su ya kamin gaugawa me dalilin ka ya ka uzuri shi kuma annabi ya karba ha umar ta bar shi in ci da wuyan shi annabi ce a aba umar baka labari ya je badar kuma ya ce shi yayi ne badaniya a munauci ba a takace haka nan magana bincike da ba kenan ba a mutum hukunci kan abun ma menene yan wa hatta kalma aka ta kawurci ko kaza ya an bincike mutum an tambayi uzurin shi ko kalma ta kawurci ya bincike shi mutane kaza kaza kaza to ga mai hukunci kawuri ko ba kawuri bane ba shi ta sabbata kenan shi magana nan wani babban ladabi cikin rayuwa cewa a bincika eh a bincika ka haɗawa mutum hukunci don haka Allah ga mutum yin haka rashin bincike za a wayi gari za ku yi nadama bayan kun yi abin kun kare zaman to wani bawan Allah iya da kudure ko ba haka ba ne ba kuma hukunci akan jahilci magana kenan sai Allah ya ga musu dalilin wannan karantarwa ko wannan ladabi
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون
فضلا من الله فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم نعم الله يتي وعلم كسني كسن da cewa anna fikum rasulullah sallallahu alaihi wasallam la iya magana da sahabbai irin fadala ta musamman da ya musu su tuna kamar tunatar da su ne sani ba kuna da wata babbar kima da daraja wajen Allah ya ce an na fi kuma rasulallah a cikin kuwa akwai manzo na Allah tare da ku lauti ikon fi katin amur la'anintum inda zai muku da'ada wadda kuka zo da shi wurin ya bi sassan zuciyarku ya bi ra'ayinku a yi la'anintum da kuma hala hatta annaba wani aiki ne za su shi da ake ibada ne amma annabi ya zama in ya biya su yawan tambayo su amsa he a ba ta abin da ya kai zama sun san nan zama da aka ce ya ce Allah ya rubuta haji akan akan musulmi ya rasulullahi sau nawa shekara sau nawa haji nabi ce wani wani tambaye mai fa'ida kina kai haji ya ce za ku tambaya abin da ya rubuta inda aka ce ha kullum za a yi lafiya aka ba amsa kuna aika haji kun kai haji kuna ga misali da ake magana yahudawa ina la yamul kuma an tukabul bakara wani ka saniya Allah ce ko ka saniya inda suka ga ko ta suka ga kun shi kenan ko ta suka ga da an kare amma a wata saniya ce wata saniya ce kamar bayani lau kaza take launin ta kaza wani Allah saka ta ba ta wahala yadda kai sani mai wahala mai tsada ta kun kun suka yanka daga baya kurin kaza kaza kun kaza zama ruwanka kurin kai ga gari sai su goma kun kai ba ta ce na ka magana bi su uku zaune kaji kaza ne kudin kai kaza ku kai Allah ce kenan inda zai muku da'a cikin abu da yawa na al'amura la'anantum da kun wahala shi kuma azizun alaihi ma anantum Allah ce iya dama shi iya annabi ya dama shi abu da zai ku wahala annabi su walakin Allah habbaba ilaykum al-iman amma ku sani wannan lamari ne wata baiwa ce ta Allah Allah ne ya sa muku son imani kusan wata baiwace ta Allah bai daga Allah kyauta ce ta Allah Allah sa maka imani Allah ne ya sa muku son imanin wa zayyanahu fi qulubikum kuma ya kawata muku ba abin da yake burge ku ba abin da kuke so a rayuwa kamar imani wannan duk wannan wata baiwa ce ta Allah ya muku a lokaci guda wa karaha ilaykum al-kufr wal fusuq wal isyan shine da Allah ya sa muku kin kawurci kyamar kawurci nabi ya ce ayyuka cikin abin da wanda samu samu dadin imani ka rika kyamar kawurci kuma kan kawurci kamar da gudun fada gidan wuta ba ka so haka alfusu wani siyan da dukkan wani babban zina ko karami ne duk wannan Allah ya samu kyamar wannan abawa shi na yake ta ayi wala hawla wala quwwata illa billah kan zunubin nuzul janna ne ce la la quwwata illa billah tan daga cikin taskar daga cikin taskar aljanna dan a ciki akwai tahawul cewa bawa ya mai da komi ga Allah ba wani abu nashi la haula ma'ana babu mutum bai da wata wani aka ce wani dabara kauce masa ban Allah kaga masa baka saba Allah baka san ma'ana zaka doka Allah wani abu ne taimakon Allah ne kenan kauce masa ban Allah haka ce babu baka da shi haka kuwa baka kalin bautar Allah kenan da kauce masa ban Allah kalin bautar Allah ta kawai illa billahi duka hira taimakon Allah kenan wannan wata baiwa ce Allah ke ba bawa Allah ba mai ta Allah sa mana san imani kawata mu a zakatan mu sa mana kiyamar ka wuce da fasikata duka saban Allah yace Allah yace ulaika masu wanda Allah ma katari da wannan abun san imani a kawata muku imani kiyamar kafirci da fasikata duka saban Allah wa'annan umur rashidun sune shiryayyu Allah sa mu cikin zasu wannan baiwa da Allah Allah ce fadala min Allah wannan kyauta Allah ce wata fadala ce ta musamman daga Allah kuma ni'ima ce ta Allah kuma wallahu alimun hakim sanin cewa Allah masani ne kan komai kuma gwani ne cikin tsari na'am
wa in طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين نعم nan ma dai duka karantarwa ce a duka wani wani sura gaba da tana karanta da mu da hali na zamantakewa na mu'amala gyara mu'amala tsakanin musulmi ko zamantakewa nan masalar samun daga hammata ko wada ko bugawa ma za mu ce akan samu masu imani ɗan mutum mutum ne shi ɗan karin jaye ka ya ban da ya wuce ka'ida kaga neman kashi ɗan wanka ma iyanan imani iyanan amma wani abu ne ke zawa lokaci guda ya rihi ɗan adam ya bar hanya sai Allah yake cewa wa in ta'ifatani min al-mu'minina qatatalu in aka samu su jama'a biyu ta masu imani suka yaki kaga nan rai ya ɓaci har ta kai ga bugawa to sai Allah ya kira kusuwa ko masu imani fa aslihu bainahuma kenan wani umarni ne Allah ya mana idan maka da rigima rashin jituwa umarni matsabar masu imani ko su wane ne suwa suke yi ku saura wanda buku cikin rigiman fa aslihu bainahuma domin a cikin mata tashi kowa bai cikin hankalin shi kowa tashi jijiyo da tashi kenan yawan da yake gehe da zai ga me kamata yi yake cikin hankalin shi to kenan ku sauran jama'a Allah maka umarni fa aslihu bainahuma ku yi asluhu ku ga neman gyaran waɗannan al'umma guda tunan al'umma mutum da mutum ne gari da gari ne ƙasa da ƙasa ce biyan da abin da ke tsakanin musulmi a tsari na ƙur'ani da Allah ya shirye da mu ko da tsakanin gari ƙasa da ƙasa ne sauran garuruwa na musulmi sai su haru sai su zamana da waɗannan masu rigima guda a yi yadda za a yi su dawo wannan shi ne umarnin da Allah mana sai Allah ce taufayin bakat ihdahuma ala al-ukhra yakan yi an zo an yi sulu sai bayan sulu sai wani ta da karan hanci ce biyar da ba sai ya je ya kai ma ɗan'uwan ɗan'uwan hari to ku saura faƙatilun lati ta bugi hatta tafiya al'amuran sauran yanzu ya haɗe da wancan wanda ya amsa kira ya bi sulhu da mu da shi a kwatse ya aiki wancan ɗan tawaye wannan shi ne abin da Allah tsara an ce abin ya samu wani fitina ta sama al'umma lokacin yakin gwalki shi ne a wannan karin abin da sama al'umma ta musulmi wannan yakin da yawa kana tsakanin kuwait da iraq saddam ya mamaye iraq wannan kuwait lokaci guda dare guda aka taba kowane ganin alaƙa wayewa kun ya mamaye iraq ba na kai na kwanaki ba yan awoyi ne duka ya kare kun yamma mai ira ya ga mai koyi daga ba da ya mun kaje daga ramada yanzu garin Allah ya waye ya zai malami a wancan zamani da ran su Usaimin su bin Bas su Albani da duka wannan suna raye lokacin nan al-qaida Usama iya Afghanistan iya cikin lokacin ne ba kai shi iya cikin abin shi jagorancin mutanen al-qaida yanzu malamai sai aka samu rabuwa ta malamai malaman addini wasu yanzu mai yawa a wancan zamani su Usaimin su bin Baz sun bada kai tsaye Saudiya abinda su sauran suka da su malaman a kan a nemi haɗin gwiwa da amurka ko game da sauran musulmi a lokacin nan lokacin an raina ƙarfin alƙa'ida usama ya ce zai ba da gudunmuwa sojoji za su yi fatattakar iraq zai ba akwai mujahidai a afghanistan bayan abin afghanistan ne suna da sojoji mujahidai wanda zai ba da a game da su a hudda saddam daga kuwait su suna ga ai in ba amurka ba ba mai yin hudda saddam daga iraq haka ta saudiya ta bada mu saudiya ta mai take jira ba take gudu ka aje daga iraq daga kuwait ya shigo dama suna lomu hada ba kuwait suna lomu hali to wannan tashi domin ke dama iya adawa da su dole ta tsoron wannan na saudiya ya sa hitirin jes da maganar goyon bayan amurka amurka ta zo a tunkari wannan abin da saddam yan wa malamai allah gawarta musu kowa ya ka shi albanin mola iya daga cikin masu ganin shi ma bai yarda ba babu hujja goyon bayan a yi yaƙi a jagora domin ta amurka za ta ja duk masu kawo tawili na safawa da lokacin annabi wani ya bi annabi wannan wajen madin yakin da aka yi su duka a can musulmi ke ja shi ne jagora amma kowa san idan amurka ta zo ita ce jagora da da manufarta ta adawa da musulunci kuma an wa kowa dai wancan malamai Allah gafarta musu Allah ji kansu sai kirarin su amma kowa ya tabbatar bayan abin ya wakana sai magana ta sa albani ta tabbata amurka ba wannan ya kata ba kowa gani dai ba raba yaki ya kata ba kura ce ta isko ana fada da wani yarin da akuya dila yarin da akuya ku gara ku gara ku kara ba ku tana neman wani za ta raba za ta raba da akuya da kare me kama kaga kare kamar da ita kuma shi take so ta haɓa shekara ko ita ta cike da ko to haka yake tsakanin aka yi amurka da waɗannan laraba dai allah gawar ta hawa wancan magabata amma tabbas bai halitta mu musulmi su game da kawuri a yakin musulmi na magana tsakaninku ne a cikin gida ce alaman ya cikin gida kenan a gamu a yaƙi waccan Allah ya ce ɗan wa'anan me za ku gano wai magana wancan da aka bi a yanzu daga baya bayan irakin amurka ta shigo irak ko an gani ko yadda aka faba ta da yar ka'ida ko an gani yadda ita kanta amurka ita kanta amurka ba magana koyata ba kai ta gurta ba irak ba ka gani ba sai ta gudu gudun ka ishi gudun wallahi ta gudu ko sani ka sa ta yi ka sa mun waje don mun su zama yake yake na tsoro na a hundun bom alibon da kilo dubu to sun shigo a ƙasa su da ma kamar da alawa labarin yahuda bisa iya yaki lami wura judo da mun labarin yahuda bisa iya yaki gaba da gaba da ce dama dan bai hude bai iya yaki gaba da gaba ya yake da matsorata Allah ce ya daga bayan hijabi ba ka tambu daga jewowa daga nesa da kilo dubu kilo dubu biya halmo makami amma gaba da gaba har yau ba sa iyawa wallahi har yau ba sa gaba da yaki to yayin suka sarko cikin jama'a suka sarko Iraq kaga an nan gaba da gaba ne bisu iyawa dole shekara nawa aka yi karshe lamari da kansu babu shawara suka ce a jami a waɗansu ma sojojina sojina wanda ke na hukuma a akwai sojin haya kasa akwai sojin sojin haya amurka a wannan soja wanda yake samiya na sojin gwamnati ba suka wuce kansu ba suka ɓoye ba sun yi asarar soji dubu biyar da wani abu dubu biyar da wani abu kuma an ce ɗan wagana akwai ba wagana ba akwai soji sun soji na haya sun yi wannan yawa suka mutu amurkawa suka ƙare suka tafi suka tsere wannan bisa daddara ba suka sabko afghanistan ko ba ne shekara nawa kai afghanistan da yan taliban shekara kusan 20 ana ta fafatawa zaki a ƙasa ne dole tsakar rana ba shawara gida wallah ba su iya gaba ba su iya gaba gaba ma makami daga nesa halin bisin kilo dubu daga jirgi albomuku amma gaba da gaba ayyo ba ya kamar da Allah ba a takaice nan muna magana cewa Allah ya ce ku musulmi ake magana in wasu sun kiya an yi sulhu sun kiya to ku sauran ku gamu faƙatilun da ce ta bugi ko yaƙi waccan wata ta da karan hanci ta ƙiya a lallata ta a bi ta a yaƙe ta hatta tafiya al'amar la hadda mai ƙauya ga umarnin Allah na yin sulhu to Allah ce fa in fa'at to ta sha wuya ta dawo ka ce kuma mata wata ko ba da ba Allah ce in ta dawo fa aslihu bainahuma bil adl wa aqsitu ku musu sulhu tsakaninsu ku yi adalci eh tunda ta dawo yanzu ku yi adalci kuma inna la yuhibbul muqsitin Allah iya san masu adalci Allah san a cikin masu adalci annabi ya magana cewa al muqsituna inda Allah ta'ala yawmul qiyamah ala manabir min nur ala min al ash ladin yajiduna fikum wa ahlihim wa mawadun Allah ce masu adalci a wajen Allah gobe kiyama za a masa wani abin hawa minbari na musamman a damun al'arshi da masu yin hukumci adalci a cikin hukumci da cikin iyalansu da duk abin da suka malaka inda kuna adalci gobe kiyama kuna da mambari na musamman a wajen Allah gobe kiyama shi Allah iya san masu adalci ci gaba
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون نعم التي إنما المؤمنون إخوة ثم إيماني عند إيمانا التي إخوة يوم جناني kuma ce ‘yan uwantaka ta imani ta yi ta jinsi ta nasaba domin yaka yi ɗan wunka na jiki amma kuma kawuri ne kaga anan wannan ɗan uwa musulmi ya yi wannan kawuri a wajenka ko da ɗan uwanka ne umar bin khattab an kama ɗan uwan shi ya zo ya yaƙi a badan ya kama an kama ɗarme shi ya zo isko da ɗarme shi ya ce ƙarmishi da kyau ƙarmishi da kyau ko shi da kuma ce ta biya ke kaka bari kaka wasa kai kuma ce maka ya ce zuwa baka tausayi na ba baka tausayi abin da ya kare ta ɗarmi da kyau eh ka wani ce ba wani gana ba wannan shi na wani shi na ce a takaice dai kenan shi annabi sai yake cewa al-muslim akhul muslim la yazlim wa la yuslim musulmi dan uwa ne musulmi baka zalimta musulmi kuma baka naka da tabbata shi kana kallon musulmi wanda cuce shi baka kyale baka bar shi cewa la ka zo ruwatarwa kanka kana iya bukata agaji wajibi ka taimaka mishi mazala ke cewa wallahu fi aunin abdu ma kan abdu fi aunin akhi Allah bai gushewa iya taimakon ka wa musulmi matuƙa kana taimakon wani musulmi na wanka kai ma Allah zai ma agaji na musulmi duk me Allah zai mishi hatta wata kusa musu ruwa tabbata ta kusa musu nan mai tsare cewa idza da'a al-muslim li akhi bi dhahr al-ghaib qala malik qala al-malik qala malik al-malik laka bi mislihi amin wa laka bi mislihi annabi ke cewa idan musulmi wani ka tuna da shi iya da matsala ka san matsalar shi iya bukata addu'a tsakaninka da Allah ba kuɗi ba ka ba ba wata kwantara ko ka yi ba ko da ce Allah ka warware ma wani Allah ka taimaki wani wannan addu'a da kama musu annabi ce akwai mala'ika na musamman a saman ka iya Allah amsa kuma kai ma abin da ka roƙa Allah ba ka nan daidai na shigo naman ce ne ma ɗan uwa da Allah ka sa cikin addu'a ya ce nan da wata hudu an ɗauke min inji a nan o makataba kuma yanzu ma ko je ko yau shekaran jiya an ɗauke min na biyu sa cikin addu'a Allah warware mai Allah mai mai gudun kuma Allah tona asirin barawa ran barayi masu yawa suna yaudaran mu ko inji ko dan jaraba ta kalmiwa ta kalmi gaba Allah duk mun aka zama aka zo sai sun aka bata kalmi mun yi aka zo aka are idan an mun san ta kalmi nan ta kalmi ne jaraba haba Allah sai da zuma shirwar musu Allah tona asirin ko shi wannan uwa Allah warware mishi amin da masu bukata ta addu'a Allah biya musu bukatu to kenan wa ana so duka lokacin da wani ɗan wanka ba da yake cewa da sama cikin addu'a abu ne mai kyau kuma kai tsakaninka da Allah ko ban tambaye ka ba ka san da cikin hali daban kamar addu'a Allah ma wani kaza kuma kai na nawa ku ganewa na bi umarni kuma ni ma amfanin zai koma kaina da annabi ta yi kana ma wani adda Allah ma wani kaza Allah mai kaza Allah kare mai kaza Allah warware matsalar shi Allah ka warware mishi matsalar shi a lokacin mala'ika iya ta Allah karba amin kuma kai ma abin da karo kan mashi Allah maka kaga an ga ko ka an wa juna kenan ni ma kana wa ko ko gane wa addu'a ce ba ta malam ba ta mala'ika kun gane addu'a mala'ika ce ba ta malam ba ce ma balle malam ce ba mun mala'ika ne zai ma addu'a yace amin kuma kai ma Allah baka haka da mulkawa juna ma addu'a shi ne kenan cewa inna malmuminu na ikhwa masu imani ɗan uwan juna suke na ka fa'asilihu bai na akawai ku yi ƙoƙarin gyara na tsakanin ‘yan uwantaka ‘yan uwa maganar ‘yan uwantaka annabi ya mana umarni diyan da aikan magana fitina tsakanin mutane mutane annabi sallallahu alaihi wasallam magana cewa ina muku umar cewa gyara tsakanin musulmi ta su ba su shi da ku abin da yake yayi kimar sallah da azumi da ka da ko gam abin da yake daraja yace salahu lakal bayyin gyara tsakanin musulmi na da kai mai hukunci da ibada shi domin yace baci tsakaninku yace manan mace wani halika mai halika duka addinin wani idan babu zaman lafiya fitina cikin al'umma amma zaka yi ma zaka yi bauta Allah da kyau cikin ruwa haka ana abu ne mai muhimmancin gaske din muka hango da fitina tsakanin mutane a yi kokarin sulhu tsakanin su kuma umarnin Allah ne yace mai sulhu ƴan uwan juna ne kuma mu gyara tsakanin ƴan uwantakanmu yace da wattaqullah Allah take mai cewa ku ji tsoron Allah kuma yace wataƙullah la'allakum turhamun ku ji tsoron Allah dan a ji kanku ku samu rahmat Allah Allah samu cikin rahmar shi ci gaba
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
نما da yanwa din da ladabin na zamantakewa shine qur'ani kenan iya shiryar da al'umma zuwa ga hanya mafi kyau inna hadha al-qur'an ya da shiryar da yi aqwa hanyar shi ke mana saiti mai yi masu imani ko mun shiga shi ke mana saiti ɗan da abi za samu kyakkyawar rayuwa tabbas nan ma kira da Allah masu imani ya wallazi na amanu ya kuma masu imani la ya sakhar qaumin min qaum asa an yakunu khairan min Allah ce ya kuma masu imani kada wasu nan bangaren maza su rinka ma wasu izgidi misali yanzu za ga mutum ko mai hali ne kai da man iyawa abin hawan baka kai wani ɗan wani wannan manyan gari wannan manyan gari malam manyan gari su wani kai da tabawa ka ga sun kasance baka sai kana mushi ne kun da yanzu gili kun eh ba gauci da abin da ka kowa sai da abin izgili da ka zama ta izgili ka san ba ka bin gaskiya Allah ce kakkawa wani izgili maza kasuwa maza yan wasu izgili asa an yakunu kharamin kana mai iske ganin bai shi da komi ko ba kowa ba ne ba ko kana ka bai da karatu ko bai da dukiya ko bai kaza jikin shi ma kaza ne to kana raina shi da wannan bangaren iyayewa a wajen Allah ya hika iyayewa a wajen Allah ya hikima wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da sahabbai sai ibnu mas'ud ya hau sama yace suna kasa annabi ya ga suna dariya da yaji ba ibnu mas'ud sama ke suna mai dariya iya da kana mutum ka shi shi ibn Mas'ud shi ba ta wada ai shi ma ya ce dan kadan dan kadan ne dan kadan ne babu tsohon babu girma babu jiki daga shi dan kadan ne shi ibn Mas'ud an ka tsaya wada sauran gama wada yake mutum jika jika ne amma kan je bai tsawo to shi dan kadan ne ko ibn Mas'ud dan kadan ne dan kadan ne shi bai da bai da bai da girma to shi ne annabi ta kuna dariya ne kabarin nan ibn Mas'ud dan kanana ya ce wannan wannan kawo kurmin shi sun yi girman dutsen hudu a wajen Allah gobe ke a wajen Allah dutsen wani awon nan guda biyu ce sun yi girman nauyin dutsen hudu a wajen Allah ɗan kaɗan ne amma iya da kima a wajen Allah ce ƙawon wani ƙanana wani ƙanana wani ƙaranta shi iya da kima wata girman dutsen hudu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kenan ba abin ba ga wannan wani ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rubba ash'as agabar mandafun bil abwab la yaqsamu ala la yaqsamu ala la barru annabi ce da yawa annabi ce mutum wani bawa zai zo inda za shiga wani za a turo shi ba kowa bane za a mina ba kyaure ya ce ba shi cikakken shiga ba kayan girki ba sadaka da girki gashi amma ana mace wannan mutumin inda zai yi rantsuwa ga Allah Allah zai kubutar da shi misali ce wallahi garin ya kaza wallahi garin ya ruwa yau wallahi kuma ruwan zai me ma Allah barahu in ce wallahi hali kaza to ai ba abin ba ba ya kafara ko to Allah zai kubai kafara yayi amma ga shi ba kowa ban yaro da ne amma iya da kima a wajen Allah haka nan kankare nan mutum dan ba shi kana gana ba hiri ba kowa bane ba ka san ma alaka shi Allah subhanahu wataala yace kenan da yawa yace kakkuwa wasu kakkuwa wasu izgili yaga da kima izgilin yayin ka alkhairi yace wala nisa'un min nisa haka kuma yan uwa mata ka ama wata ba'a shine ba'a shine ba'a mata sukan yi haka nan ga wata a rinka aibanta ta ko cikin mata wata amma mata san zuwa cikin matan ta irin da wasu ke aibanta ta to kuma mata kar kuma wata ba'a shine izgilin Allah ce duka wannan kuma yakan yi kuna mata ba'a asa an ya kunna khairan minhu wanda ake ma ba'a da ta yi alkhairi ga wanda suke ba'a kuma Allah ce wala talmizu anfusakum kar ku rika aibanta junanku da shune da gwada na ƙasa ta wani ko gajarta shi ko bakin shi wani abu na shi dai rika aibanta shi ta alhamdulillah mutum ake tare aibanta mutum Allah ya hana kakku masu imani kakkuwa junanku aibanta junanku ya ce wala ta na bazu bin alƙa kakku rika jehawa ma junanku lakabi mara kyau wanda ka an waɗi an ji aibu musulunci bai hana ba lakabi amma ya zama kyakkyawa ne misali ana ce ma alimisali abu turab ko da ake cewa na aka ca umar aka ca wannan abulhafaf umar abulhafaf irin su a kalmin kalmin da suke na lakabi ne amma ba suna ba ne ba amma da ke ba aiwu wani ba laifin amma mutum lakabi amma lakabin da abu daga an gudi an san har ma ba hudu a gaban shi ko san ai daga an gudi ba san ma hudu a gaban shi da bai nan ya ce kaza ne wani to kaga wannan ka san bakin tunda ka san baka so bai ji in ya ji matsala ce to din aibun lakabin zaka za a lakanta mutum an ce annabi ya ce sabai ya ce annabi ya zo madina ya same mu da hali yawan lakabi kowa ya daga ɗaya biyu ko farka da mun baka so he bai nan zaka yi mishi amma yana gaban nawa sani a gaban shi ba wani to dai Allah ya hana jihon junanmu da lakabba marasa kyau Allah ce bi su sun tur da mugun suna Allah kai zata suna insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته